أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih da take garin nan nan mai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar a wannan darasi na mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu ko zaman mu ko majalisin mu na 196 muna tafiya ne kamar da yan uwa suka sani tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdulkadir Ar-Razi. Muna cikin suratul Rum mun tsaya ne a cikin littafin daf'o'i hamil ittirab an ayatul kitab a mas'ala ta 139 mun kai karshen ta har mun kawo inda malam ya kawo bayani kan wato wata mas'ala inda ya kawo wa dukhulul ummati fil khitab al khas bin nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa madhhabul jumhur cewa al'umma ta shiga cikin bayani ko magana wadda an ka fuskantar zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ta shiga karkashi kenan yace to wannan ita ce mazhaba ta Imam Malik wa alaihi Malik wa Abu Hanifa wa Ahmad rahimahumullah ta'ala wa rahimallahu jami' al-muslimin khilafan lish-Shafi'i rahimahullah shi Imam Shafi'i ya saba ma wannan to wannan shi ne abinda malam ya kawo kuma mas'ala ce wadda tana da fadi kwarai da gaske ma'ana shin al-aslu asalin mas'ala idan aka ambaci manzo sallallahu alaihi wasallam an ka umurci shi da shi to al'umma su za ta shiga ko ba za ta shiga ba su waɗannan malamai su tafi cewa za ta shiga kidan ba sai an nemo wani dalili na daban ba shi kuma imam shafi'i ya ce a'a idan an ka umurce shi shi kawai aka umurta sai an samu dalilin da yasa za a saka wato al'umma shi ciki ko ko sai an yi kiyasi in abin ya shafe ta kidan ba cikin lafazin za ta shiga ba ina fata an fahimci ni galibin sabanin wato ba wani sabani bane khilafun lafzi sannan kuma idan muka duba haka ya umurci al'ummarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma zai shiga ciki sai an samu dalilin da ya fitar da shi haka shine al'asul kenan al'asul dukhul al-umma fi al-khitab al-khas bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa dukhul an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi al-khitab al-muwajjah ila ummatihi illa an yadulla dalil ala ikhrajihi ko ikhrajiha sai an samu dalilin da zai fitar da wato al'ummarsa a cikin umarnin da an kai masa ko ko a fitar da shi daga cikin umarnin da an kai al'ummar sa in an samu dalili ingantacce to wannan shi dai ne dai mas'ala ce wadda take da faɗi kwarai da gaske mun dan yi ishara ne zuwa gare ta mas'ala ce usuliya to mas'alar da zamu tashi akan ta yanzu sai mas'ala ta wato 844 kenan a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha zamu dawo a cikin shi domin ayar da take akan jerin ayoyin alqur'ani ita ce wannan malam yace fa in qila idan aka ce ma ma'ana qaulihi menene ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ataitum min riban duk abinda kun ka bayar na riba na fata an fahimci ni ibnu kathir ya karanta wa ma ataitum abinda kuka zo mishi kenan ataitum kuma abinda kun ka basu ataitum kuma kun aikata na domin kalima ta ata tana iya daukan ma'ana fiye da goma cikin alqur'ani mai girma kadiba cikin littafin wato alwujuhu wan nadha'ir na imamu damaghani an gane ko tana iya ɗaukan ma'ana fiye da goma to nan goma ataitum nan ata bayarwa ne sannan kuma ata ya zo ma abu to in an ce ka zo mishi ma'ana ka aikata shi duk dai kusan ma'ana suna daya sai dai ibnu kathir shi yake karantawa da wannan malam yace to wama ataitum min riban abinda kun ka bayar na riba suratul rum aya ta 39 al-aya al ikhtilaf al qira'atayn tare da cewa qira'o'in sun bambanta bil maddi ta fuskar ja wal qasri da wato rashin ja kina a ilmul qira'ati yake nufi in an ce ataitum an yi almaddu in an ce ataitum an yi alqasru to ya faɗi qira'o'in amma bai faɗi ba wa yake karantawa da almaddu da alqasru an gane ko to jamhur su suke karantawa ataitum ibnu kathir shi kadai ne cikin qurra guda goma ke karantawa ataitum an gane ko وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون sannan wa ma ataitum min riban ko wa ma ataitum qira'ata ibnu kathir wa ma ataitum min riban wato liyarbuwa ko kuma liturbu an gane ko wato qira'ata imamu wato nafi' da abu ja'far da yaqub sun karanta liturbu wa ma ataitum min riban liyarbuwa can kuma liturbu to don haka liturbu sai zamanto daga arba yurbi ne kenan mudari wato ruba'ina liyarbuwa kuma daga raba yarbu ne domin an yi ma ya'un fatha domin shi ruba'i harafinsa don ma yake farawa wanda ke ya wuce harafi hudu kenan misali in mun ce akrama sai mu ce yukrimu amma in mun ce karuma sai mu ce yakrumu in sulasi ne kenan wancan sulasi ne da qira'a liyarbuwa liturbu kuma qira'a ce ruba'i daga arba yurbi kenan to kenan mi amma anan wannan domin ayat tana da iskali yace kulna zamu ce qala al-hasan hasan ya ce mun ce galibi an ce al-hasan cikin littafan tafsiri hasanul basri ake nufi ba wancan hasan baji kan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahimahullah Allah shi masa rahama shi hasanul basri kuma wa rahimallahu jami'al muslimin al-muradu bihi abinda ake nufi da da riba anan cikin wannan aya al-muharram riba wanda anka haramta wal khitabu kuma magana li dafi'ir riba waɗanda suke bada riba ne an gane ko lali akhirihi ba waɗanda suke bada shi ba duk da yake dai da mai bada ribat din da mai karɓa din da wane ne da wane ne da mai aiki duka dai sun shiga cikin wato la'ana ta Allah ma'anahu yace wa ma a'taytum duk abin da kun ka bayar aka akalatu riba akalatu jam'i na al-akilu mai ci mislu hafaza jam'i na al-hafiz mislu khazana jam'i na al-khazin to akalatu riba ya kuma su cin riba abinda kun ka bayar min ziyadatin na ƙari wato liturbu don ku yi riba ku ƙara dukiyar ku domin kalma ta riba tana nufin azziyadatu wan nama wa tazku ta ƙaru nan azzaka'u nan ba ana nufin tsarkaka ba ko kuma tsarkaka fi amwalihim wato sun ka bayar a cikin dukiyoyinsu an gane ko nan ya kawo zamiri maroko ce fi amwalikum sai amfani da uslubul ghaiba to fala tazku indallahi to wannan ba za ta tsarkaka ba wajen Allah wala yubariku fiha Allah ba zai sanya albarka a ciki ba shine abin da ake nufi kinan magana ana magana ne da waɗanda suka ba da riba riba irin wadda take muharrama ba wai ana nufin riba ba irin waccan wadda ƙari wanda shari'a ta yarda da shi wanda ba na riba ba wa nadhiruhu tamkar irin wannan malan inji malan qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala yamhaqu Allahu riba Allah yana tauye albarkar dukiyar da akwai riba a cikinta wa yurbi sadaqat sannan kuma Allah yana haɓaka sadaka ta karu ta daɗu an gane ko suratul baqara aya ta 276 to anan akwai wani ijazi da malamai suka fitas wato wanda kuma ijazi ne na alqur'ani arriba da larabci yana nufin ƙari rabayar buza da wanama wa kafura to riba a zahiri idan ka bada kuɗi kuɗi da ruwa da ake cewa kuɗi da ruwa a zahiri kuɗi za su ƙaru sannan kuma a sadaka ita sadaka tana nufin ba da kuɗi to lokacin da kake bayar da wani abu cikin dukiyarka ai kamar dukiyar tana raguwa ne duk da yake asalin kalma ta sadaka ta samu asali daga asidku gaskiya domin waɗanda suke ba da dukiyarsu sun sun gaskata cewa Allah subhanahu wataala zai ba su sakamako shi yasa an kasanya ma aboki suna sadiq domin ya gaskata maka soyayya ta abokatakayya ko kuma yana gaskata ka a cikin abin da ka zo da shi duk yake bai dace gaskata ka ba sai abin da yake gaskiya ne sannan kuma nan na aka samo sadaki sadaq don saboda yana nuna gaskiyar mutumin da ke son mace da aure ina fata an fahimce ni daga sidquna as-sadaqa ina fata an fahimce ni to sai malamai sun ce akwai i'jazi anan i'jazi shine riba muna gani a zahiri tana karuwa amma sai Allah ce raguwa ne take yi kaga abin da kake gani a idonka yana karuwa a wajen Allah raguwa ne yake yi kaga Allah ce yamhaqullahu riba Allah yana tauyi albarka ga karin kana ganin shi amma kuma Allah yana zari masa albarka wa yurbi sadaqat as-sadaqat sadaqa wanda muke bayarwa muna ganin abin ya ragu a hannunmu wa yurbi Allah yana habaka shi shi yasa zaka ga yazo cikin hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih al-bukhari akwai mala'iki wanda yake addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafa Allah wanda yake rike dukiya sai Allah ka wato gama shi da hasara ko kuma ka tauye albarka ga dukiyarsa wanda kuma yake ciyarwa Allah ka habaka dukiyarsa to shi yasa wannan a lokacin da shugaban kasar America Obama yana shugaban kasar America aka samu wato crise economic matsala ta tattalin arziki bankunan da suke mu'amala da riba sai suka samu matsala bankunan da ba sa mu'amala da riba sai ba su samu matsala ba to sai suka sa a yi musu binciken ya aka yi haka bankunan da suke karɓar makudan kuɗaɗe sun samu matsala amma waɗanda ba sa karɓar riba kun bu samu matsala ba da aka yi bincike to gashi ijazi Allah ya faɗi wannan yamhaqullahu riba Allah yana tauye albarkar dukiyar riba gashi sun yi sun karɓi kuɗaɗen masu yawa amma Allah ya tauye gashi sun shiga cikin matsala wa yurbi sadaqat kuma dukiya wadda take sadaka domin mu'amala ta dukiya wadda ake ta gaskiya kamar matsayin sadaka ne in ka ba mutum rance wanda babu babu ruwa cikin shi ko ka sai mishi mota ya je aiki don ku samu riba ko ka gina masa gida ya biya ka kaga wannan Allah zai haɓaka wannan dukiyar wadda ba a yi mu'amala da riba da ita ba wannan shi dai ne malin ya ce to la farqa bainahuma babu bambanci tsakanin waɗannan ayoyin kamar ma'ana ta fuskar bayanin da suka yi ba ta fuskar lafazin su ba ma'ana babu bambanci yadda wannan ayat take nuna cewa dukiyar da attari ba ba ta albarka dukiyar da ba ta riba ba tana albarka shi ita ma wannan ayar yadda take karantarwa ta cikin suratul rum haka ne aya ta cikin suratu wato al-baqara take karantarwa wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas ya ce Allah ya kare da shi da babansa wal jamhuru da kuma jamhurin malamai kenan waɗanda suka tafi akan wata fassara al muradu bihi abinda ake nufi da shi a'a an yahaba rajulu ghayrahu hibatan mutun ya ba wani kyauta au yuhdiya ilaihi hadiyatan yayi masa wata kyauta ala qasdi an yu'awwidahu amma akan niyyar cewa mutumin ya mai mayar masa da madadinta aksar min hama fi yawancinta wanda kuma aya ta cikin suratul al-muddathir ta hana wannan ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala tamnun tastakthir an gane ko kudan sun ce wannan yaki banta ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma mu muna iya mu yi wannan wa qalu suka ce fassara kenan su jamhur da ibnu abbas radiyallahu anhuma wa laysa fi dhalika ajrun wala wizrun a cikin irin wannan babu lada kuma babu zunubi in ka aikata wannan ka ba mutum wata kyauta musamman wanda ya fi ka karfi dan saboda ya mayar maka da wani abu to babu lada gare ka amma kuma baka da zunubi wa inna ma sammahu riban abin da yasa Allah kira shi riba li annahu madfu'un li istilabir riba domin ka bayar ni dan saboda kana son ka samu ƙari wa huwa ziyada shine ƙari kina a larabci a larabci fa kana sababan laha sai zamanto sababina na samun riba fa summiya bismiha sai an ka sanya ma abin da zai yasa a samu wato riba sai an ka sanya mishi suna riba wannan shine kenan fasummiya bismiha sai an ka sanya mishi sunan riba saboda da shi ne za a samun riba din shi abinda an ka bayar na kyauta din ƙari kenan ba waccan riba ba ta kasuwanci ta turawa wa ma'ana qira'atul maddi qira'a ta madda wadda an ka ce wa ma ataitum zahirun kenan ma'anar shi bayyane yake wa amma qira'atul qasri qira'ata al qasr wadda babu ja cikin ta nan al qasr takaitawa ne ko gajartar da abu amma dai al qasr an nufin qira'ar da ba a ja ba domin cikin ilmul qira'ati ne ita ce qira'a ta ibnu kathir kamar da bayani ya gabata wa ma ataitum an gane ko tunda mun ce ibnu kathir shi kadai ke karantawa ma ataitum fa ma'anaha abinda ake nufi wa ma ji'tum abinda kun ka zo mishi ai wa ma fa'altum duk abinda kun ka aikata min i'ta'i riban na bada riba kama taqulu kamar da kake cewa ataitu khata'an na zo mu kuskure ma'ana na aikata shi wa ataitu sawaban na zo mu daidai ma'ana na aikata shi ai fa'altu wa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa ulaika humul mut'ifun waɗannan su ne masu riɓanyawa suratul rum to nan ba ana nufin su ne sun karɓanya ba domin wanda ya bayar shine za a ba kenan shi an karɓanya ma ya kamata a ce fa'ulahumul mud'afun sai an ka ce mud'ifun to kaga wani sai ce akwai iskali anan suratul rum aya ta 39 ai zawul ad'af min alhasanat an gane ko su ne ma'abuta riɓi an gane ko na wato kyawawan ayyuka kenan nan inda Allah ce wa ma atitu min zakatin turiduna wajha Allah abinda kun ka bayar na zakka ko waccan zakka ta wajibi ko ko sadaka ita ma wadda ba ta wajibi ana kiranta zakka an gane ko wani lokaci ana kiranta zakka wato amma ba wajiba ba tsarkake dukiya kinan wanda ba wajibi ba domin zakka tana tsarkake dukiya to zawil adafi min al hasanat min al hasanat su wannan waɗanda Allah ya ce wa ma atitu min zakatin abinda kun ka bayar na zakka turiduna wajha Allah don neman yarda Allah nan don Allah kun ka bayar ma'ana kuna neman fuskar Allah amma ma'ana ana nufin don Allah duk da yake ba a kori fuska ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya bada labarin yana da fuska kullu man alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram a aqidata ahli sunna wal jamaa sai dai ya fuska take ba mu sani ba tunda bai faɗa mana kafiyar ta ba yace to fa ulaika humul mud'ifun ay dhawil ad'afi ma'abuta linkin baninkin min al hasanati na lada wa huwa iltifatun anil khitab ila al ghaiba an yi iltifati ne wani uslubi da ake kira uslubul iltifati a cikin ilimin balaga juyawa kamar ana magana da wanda yake nan sai a juya kuma wanda baya nan ko wanda baya nan sai a kuma kamar wanda yana nan kaga mana ko a ce wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa antum almud'ifun sai aka ce fa ulaika humul mud'ifun iltifati kenan eh mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari kuma riɗin nan Allah ya faɗi yadda zai yi masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim kuma ya faɗa da ma duk wanda ya zo da abu za a bashi mafi alkhairi man ja'a bil hasanati falahu khairun minha a cikin an'ama yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha cikin bakar kuma nuna 700 zuwa fiye da haka sannan kuma yace wallahu yudha'ifu liman yasha kuma ya faɗa a cikin suratul nisa inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima ko yudha'ifha yana ribanya ta to almuhimmu dai akwai ayoyi da dama man dalladhi yuqridu allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira yana ribanya wa linkin balinkin mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari takwas da arba'in da biyar malam ya ce fa in ƙila idan aka ce ma fa'idatu qaulihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko min qablihi ba gabanin shi suratul rum aya ta 49 ba'da qaulihi ta'ala bayan Allah ya ce min qabli an yunzala alaihim domin Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani yadda za a saukar da ruwa an gane ko yace wa min ayatihi an yursila riyaha mubashshiratin da daga cikin dalilan da ke nuna akwai Allah da kudura ubangiji kuma an yursilar riyaha Allah yana turo iska mubashiratin wanda wato yana ɗauke da bushara afwan Allah ya ce Allahu alladhi yursilu riyaha duk da cikin suratul fatir ya ce wallahu alladhi arsala riyaha alaran mai hadda a cikin fatir akwai wawun kuma arsala ne nan ku babu wawun Allahu alladhi yursilu riyaha Allah shine ke turo da iska an gane ko duk da yake akwai wato ƙira'a ta ibnu kathir da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta arrih arrih nan aljinsiya ce kinan jinsi jinsi na iska ba iska guda ake nufi ba ba ahadiya bace to Allahu alladhi yursilu riyaha Allah shine ke turo da iska fi'ili mudari'i ne ya nuna yau da gobe jibi daga ta can kuma wallahu alladhi arsala riyaha ne yana magana akan ya turo can ya turo har an yi an kare nan ko nan muka yau da gobe aikin sana yursilu riyaha Allah shine ke turo iska fa tusiru sahaban sai ta motsar da ma'ana ta gaggabo ta kawo sahab shine wato girgiji asalin isara shine motsar da abu ta daga shi sama ta yi sama da shi fa yabsutuhu fi sama'i wannan abin da suke cewa asalin ruwa shi na tashi daga sama yayi kasa kaga iskan da yake mai zafi yana iya zuwa ya dauki ruwa yayi sama da shi kenan wannan abin nan ne ko da an ce asalin ruwa daga sama suke tana yawa kafin su ko Allah ya halicce su daga sama ya saukar da su kasa kuma daga baya kenan sai zamanto suna tashi idan zafi ya zo iska ya dauke su ya kai su sama ba wani abu na ba wannan theory ta evaporation da suke kawowa fatusiru sahaban sai su motsar da girgije fa yabsutuhu fi sama'i wato shi iskan nan fatusiru sahaban sai ya tayar da wato girgije ya hada shi kenan fa yabsutuhu fi sama'i sai ya yada shi a sama da izinin Allah kenan kaifa ya sha'u yadda Allah ya so ko kuma fa yabsutuhu Allah yake yada girgijin tunda da izinin Allah ne shi girgijin yake yi fi sama'i a cikin sama iskan ya yada girgije ko kuma Allah ya yada girgije tunda dama da izinin Allah akai fa yabsutuhu fis sama'i kayfa yasha sai Allah ya yada shi kamar yadda ya so ko kuma shi kuma iskan ya yada girgije irin yadda Allah ya so duk dai tafiyar tana tafiya guda wa yaj'aluhu kisafan Allah yana sanya shi kisafan wato wani saman wani duk da yake Imam Abu Ja'far da Ibn da Ibn Amir bi khulfin an Hisham Hisham shi yana da kira abin guda biyu sun karanta kisfan sun yi masa sukuni sai ayi hattara wa yaj'aluhu kisafan sai Allah ya sanya wannan ya zamanto wani saman wani shi girgijin kenan fatar alwadqa zaka ga alwadqa alwadqa shine alma'u ruwa yakhruju yana fita min khilalihi daga tsatsagiya ko tsakiyar wannan girgijin yana sabkowa fa idza asaba bihi man yasha idan Allah ya samar da wannan girgijen wanda ya so ma'ana ruwan girgijen man ya sha'o wanda ya so min ibadihi daga bayansa idahum yastabshirun sai kaga suna bushara suna jin daɗi to wa in kanu wagga in tana iya zamantowa kenan wa inna hudi an shafe wato amin an yi takfifi kuma an shafe ha'un wa in kanu yadda al'amarin ya kasance a ko yadda sha'anin yake wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim kafin a saukar musu da shi ina fata an fahimce ni min qabli an yunazzala alaihim ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al-ala da yaqub sun karanta yunzala daga anzala yunzilu wa in kanu min qabli an yunzala shi ko an yunazzala daga nazzala yunazzilu tanzilan qira'ata jamhur kenan wa in kanu duk da yake mutane sun kasance min qabli an yunazzala alaihim kafin a saukar musu da shi wato ruwan kenan min qablihi gabanin shi la mublisin sun yanke kauna da samun ruwa ba sa ganin alamar ruwa har sun yanke kauna kuma sai Allah subhanahu wataala ya kawo shi kina Allah da yake da ikon wannan yana da ikon kuma rayar da matattu idan mutane sun mutu yadda su suke sa tsammanin in mutum ya mutu baya tashi to sai malam ya kawo a wannan mas'ala me yasa an ka kawo min qablihi bayan an ce wa in kanu sun kasance min qabli an yunazzala alaihim kafin a saukar musu da shi min qablihi kuma gabanin shi to kaga wanda yake karatun balaga sai ce to ai wannan kamar an yi alhashu an kawo magana wadda babu bukatar sai an kawo ta to mene ne hikimar qulna malam yace to ga amsa fa'idatuhu abinda a fa'ida sa at-ta'kidu a karfafa magana kama fi qaulihi ta'ala kama fadar Allah subhanahu wata'ala fasajadal mala'ikatu mala'iku suka yi sujada kulluhum gabanin su ajma'u da gaba daya kaga kulluhum dukkan su ajma'u na gaba daya da a ce kulluhum da ajma'u na dukkan an ce fasajadal mala'ikatu ajma'una mala'iku sun yi sujada gaba daya fasajadal mala'ikatu kulluhum mala'iku sun yi sujada gaba daya amma sai an ce kulluhum ajma'una dukkan su gaba daya ta'kidi kenan suratul hijr aya ta 30 waqila an kace ad-damiru damiri li irsalir riyahi na turo iska ne awi sahabi ko ko girgije fala takrara to babu wato abin da maimaituwa kenan wa in kanu sun kasance min qabli an yunzala alaihim kafin saukar ruwa gare su min qablihi kafin a turo iska kenan nan ba zancen sauka ake yi ba kafin a turo iskan ko kafin a turo girgije kenan sai zamanto kafin a turo girgije kafin a turo iska sun kasance masu yanke kauna min qabli an yurza alaihim kuma kafin a sauka musu da ruwa kidan kaga kafin saukar ruwa kafin turo iska ya dauki wato girgije kafin kawo girgijen ruwan ya sabka sun yanke kauna duka dai sai zaman to an hada ma'anar gaba daya wannan shi ne abinda wato waɗansu malamai sun kaci kenan sai zaman to wasu sun dauke shi ta'kidi wasu sun dauke shi kuma ta'sisi dama ka'ida ce ta usulul fiqh wanda tana da abin nan kwarai da gaske ko usulul tafsir ma kuma suna kawo ta ma'ana an ce ta'kidi an karfafa ma'anar magana in an ce ta'sisi ma'ana kamar kaga sun suna suna sun karfafa juna ne amma akwai wata ma'ana sabuwa wadda ta zo da ita wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske sanin irin wannan eh mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 846 malam yace fa in kila idan an kace kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace Allahu alladhi khalaqakum min da'fin Allah shine ya halice ku daga rauni ina fata an fahimce ni wannan aya tana da wato karatu min du'fin ko min da'fin saboda ɗalibin ilimi mai karatu ya hattara wani lokaci sai kaga yana ganin akwai abin nan idan muka duba Allahu allazi khalaqakum min da'fin Hamza da kuma Asim Hamza al-Kufi da Asim sun karanta da wato min da'fin ثم جعل من بعض الضعف سن يم ضاد واتو فتحة دودك شي حفص بخلف عنه ينا كرنتاوا من ضعف كما ينا كرنتاوا من ضعف كنا شي شعبة شي كده ne ke da wajhu guda kamar yadda malaman qira'at suka bayani da kuma hamza min ضعف sauran kuma sun karanta min ضعف kina sai zamanto hamza da kuma shu'ba rawi na asim dukkan suna karanta min ضعف shi hafs yana da ضعف yana da ضعف kamar sauran jamhur su ko sauran sun karanta min ضعف wato kuma ana cewa da'af ana cewa da'af da larabci almuhimmu Allahu alladhi khalaqakum min da'fin Allah shi halice ku daga rauni suratul rum aya ta 45 sai malam yace to wa du'fu sifatu shay'i da'if in an ce ad-du'fu ko ad-da'af kenan sifa ce ta abin da yake mai rauni fa kaifa yakhluqul insan min tilka sifa ya za a ce an halicci dan adam daga wannan sifa ma ilmina tare da ilimin mu cewa annahu khuliqa min ainin dan adam an halicce shi daga idon ruwa wa huwa al-ma'u shine ruwa kenan na aini ba ana nufin ido mai kallo ba kamar ruwa kenan ainul ma kenan ma'ana abin da yake asalin sa ruwa ne kenan digon mali wa huwa al-ma'u shine ruwa aw turabu koko shine kasa ko kuma wancan halitta na wallahu khalaqa kullu dabbatin mimma kenan asalin halittar dan adam akwai an kwaba akwai da ruwa da aka halicce shi yace to wa huwa al-ma'u aw turab ruwa da kasa kenan su ne aka hada kenan an gane ko ko kuma nan da an ka ce annahu khuliqa min ainin an halitta dan adam daga zatin abubuwa wanda suna da zati ana ganin su ba sifa ba tunda an ce sifa wato zati daban sifa daban zatin mutum dan adam sifa kuma a ce dogo ne ko gajere ne ko abin da ya kama da haka to wannan ainin da an halitta dan adam zatin abu kenan alma'u ruwa aw turabu ko ko kasa la min sifa ba daga sifa aka halitta dan adam ba malam yace kulna zamu ce ga amsa utliqal masdar an kawo masdar wa huwa ad-du'fu shine wannan da an ka kira du'fin wa urida bihi abinda ake nufi da shi ismul ismul fa'il sunan fa'il wa huwa dha'ifu shine mai rauni ka qaulihim kamar fadan su rajulun adlun mutun ne wanda yake adalci to kaga ai dan adam ba shine adalci ba sai dai a ce adilun amma sai an kai wato mubalaga malam yace ai adilun mai adalci wa nahwu da abin da ya kama da haka fa ma'anahu abin da ake nufi min da'ifin an halitta dan adam daga abin da yake mai rauni ne wa huwa nutfa shine wato digon maniyi waƙila waɗansu ma'ana waƙila waɗansu malamai suka ce ma'anahu abin da ake nufi da shi ala dhufin an halicci dan adam akan rauni kenan fa min da anka kawo min wanda take nuna asalin abu daga ya tashi daga wani abu zuwa ga wani abu a'a ko tushen abu nan min bi ma'ana ala tana nuna ala akan wani abu kama fi qaulihi ta'ala kama yadda yazo cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa nasallahu min alqaumi alladhina kadzabu bi ayatina kina annabi Nuh a cikin suratul anbiya Allah ce mun taimake shi min alqaumil ladina kadzabu bi ayatina daga mutanen da sun karitar da ayoyin mu ina fata an fahimci ni na asalin shi wa nasarnahu ala alqaumil ladina kadzabu bi ayatina domin nasara yana ta'addini da ala wadansu malamai suka ce to nan min ta zamanto matsayin ala ne wasu malamai suka ce a'a kowanne daga bambancin su in an ka ce nasarahu wa ala an nuna ya samu rinjayi akan su in an ce nasarnahu min alqaumi mun taimake shi daga daga waɗannan mutane kamar mana an hankalta wa tseratar da shi daga gare su wasu sun ce nan nasara ya dauki ma'ana ta anja sun dauke ta wato abin da ake kira wato at-tadammun ba an-niyaba ba domin malaman kufa sun ce niyaba ce nasarnahu min alqaum ay al alqaumi su kuma malaman basra na nahawu suna ganin cewa a'a nasarnahu min alqaumi nan kawai min ba wai tana ma'ana ala ba a'a fi'ilin ne za a cire su kuma sai a sa wani fi'ili kenan asalin shi an jaina min alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina akwai bincike mai yawa akan mas'alatu wato anniyaba wat tadmin wani lokacin ya zamanto an samu sabani wani lokacin kuma ya zamanto an samu taqarub akwai bincike ɗaliban ilimi sun san da wannan malam yace to wal muradu bihi abinda ake nufi du'fu jussati tifli raunin jiki jussa asalin shi jikin matace to na amma ya amfani da shi jiki jussatu tifli jikin wato jikin yaro hala tufuliyatihi lokacin da yake yana cikin halin jarinta an gane ko yana jariri kinan wannan lokaci bai da karfi kinan Allah shi halice ku min dhafin thumma ja'ala min ba'd dhafin quwwa hadwa da karshen aya to wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala kinan sai zamanto ko ya zamanto ana nufin an halice shi ne daga abin da yake mai rauni ko ko an halice shi akan hali wato na rauni an gane ko min du'fin ko ya zamanto min da'ifin da daga abin da yake mai rauni shine digon mani ko kuma min du'fin ai ala du'fin Allah shi halice ku kuna akan hali na rauni malamai duk sun yi bayani akan wannan shine abin da malai yake son ya ce a ƙarshe a takaici mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 847 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace laqad labistum fi kitabillahi kafirai da aka zo ranar tashin alkiyama za a abin nan wa yau taqubu sa'atu inji Allah ranar da kiyama za ta tsayu yuqsimul mujrimun mushrimai kafirai za su yi rantsuwa ma su ghaira sa'a su ce su zauna ba a duniya sai dan lokaci kadan nan ba sa'a ana nufin awa ɗaya ba dan lokaci ne takaitacce daga wannan kuma ba ana nufin agogo ba anan Allah ya ce to kazalika kanu yufakun kama haka ne an kasance ana juyar da su ma'ana daga al'amari wanda yake na gaskiya tunda nan sun ce dan lokaci dan kadan to tunda sun ce lokaci dan kadan kuma nan as-sa'a ta farko tana nufin kiyama don Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu to shi na yace fa in qila idan an ka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce laqad bistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th kun zamana a cikin littafin Allah har zuwa ranar tayar da mutane suratul rum aya ta 56 wa inda ma wa hum inda ma labisu fil ard su ko sun zauna ne a cikin ƙasa fi quburihim a cikin wato abin nan kaburburan su ba cikin littafin Allah ne suke ba misali to menene ma'anar shi malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi laqad labithum fi quburikum kun zauna a cikin kaburburan ku alama fi ilmi kitabillahi akan abin da yake cikin ilimin littafin Allah aw fi khabari kitabillahi ko ku cikin labarin da littafin Allah ya bayar kenan wannan shine abin da ake nufi Waƙila waɗansu malamai kenan an shafe mudaf ne tunda in ka ce fi fi ilmi kitabillahi fi kitabillahi fi ilmi kitabillahi ka kaddara mudaf haka fi khabari kitabillahi Waƙila waɗansu malamai suka ce ma'anahu abinda ake nufi fi qada illahi kun zamana a cikin hukuncin Allah domin kalma ta kitab tana nufin wani lokaci hukunci kataba shay'a ay faradahu Allah ya wajabta abu kenan hukuncin sa kenan to fi qada illahi kun zamana a cikin hukuncin Allah ila yawmil ba'th hazuwa ranar tashi alkiyama Waƙila malai yace waɗansu malamai sun ce fihi taqdimun wa ta'khir akwai kaddamawa akwai jinkirtawa taqdiruhu yadda za a kaddara shi wa qala allazina utul ilma waɗanda suke Allah an ba su ilmi an gane ko domin ilimi Allah ne yake bada ilimi ba kokarin ka ba kamar da Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce wannan utul ilm an ba su ilimi ya nuna cewa kokarin mutum da kuzarin sa baya ba shi ilimi sai dai ya yi kokari ya nemi ilimi ta hanyoyin da sun ka dace a shari'a amma ya san cewa kokarin sa baya ba shi ilimi kowane ilimi an ka nema ba kokari su kansu turawa cikin gurur ne suke inal kafiruna illa fi gurur ba wayan su da dubara su bane da kokarin su yake ba su ilimi wa qala allazina utul ilma waɗanda an ka ba ilimi sun ce fi kitabillahi an gane ko an ba su ilimi na cikin littafin Allah allazina alimuhu waɗanda sun ka fahimci littafin sun ka san littafin Allah wa fahimuhu sun ka fahimce shi an gane ko wa zalika to irin wannan ilimin da anka basu shine ka qaulihi ta'ala kamar fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun wa min wara'ihim gaban su su kafirai kenan barzakhun akwai rayuwa ta barzakhu asalin barzakhu shine abin da ya zama to shamaki marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan ila yawmi yub'athun har zuwa ranar da za a da su kenan barzakhu yana gabanta yana daga cikin dalilan da suke cewa wara'a yana nufin shine wato abin da yake gabaninka a wani lokaci ba abin da yake wato bayanka ba wara'a kuma lokaci yana nufin abin da yake bayanka to wasu sun ka ce a kawai wara'a kullun tana nufin abin da yake gabanka kenan wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun barzakhu yana gaban su kenan kamar sun fuskance shi har zuwa ranar tashin alkiyama wadan sun tafi akan wannan ma'ana wallahu ta'ala a'lam to wannan shi dai ne wato abin da wato suka kawo wannan kuma aya ta min wara'ihim barzakhun barzakhun ila yawmi ba'thun tana cikin suratu wato almu'minun aya ta ɗari. Mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari takwas da arba'in da takwas. Malam ya ce fa in ƙila idan an ka ce kai fa ƙala ta'ala ya aka Allah ce huna anan. Wala hum yusta'tabun. An gane ko suratul Rum aya ta hamsin da bakwai. Ma'ana in suna neman a basu uzuri ba za a basu damar bada uzurin su ba. Wa qala fi mawdi'in akhar. A wani wuri kuma sai Allah ya ce wa in yasta'tibu in sun nemi a basu uzuri fa ma hum minal mu'tabin ba su daga waɗanda za a karɓa uzurin su. Faja'alahum marratan talibin al-i'tab malam yace wani lokaci sai Allah ya sanya su sune marratan a wani lokaci talibina al-i'taba sune masu neman a yi musu uzuri wa marratan an gane ko wani lokacin kuma matluban minhum al-i'tab sai Allah ya nuna kamar sune za a nemi uzurin su a nemi su kawo uzurin su dan yace wala hum yusta'tabuna ba za a nemi su kawo uzuri ba sannan kuma wa in yasta'tibu in ko sun nemi kawo uzuri fama hum min almu'tabin su bus kasance waɗanda za za za su bada uzurin su a karba yace to kunna zamu ce ma'ana qaulihi ta'ala abinda ake son a ce a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala hum yusta'tabun a cikin suratul rum aya ta 57 ai wala hum yuqaluna su bus kasance ba yuqaluna atharatuhum ba za a kankare musu laifin su ba asalin asara da larabci in an ce asara da alhamza yana nufin fifi wato fi wato fifita son kai asara shine son kai to amma an ka ce asara da ainun yana nufin tuntubi ba abin nan ba kuma asara yana iya ɗaukar wato sauran abu ina fata an fahimci ni wato daga asar ne shi abin da ya zama to alama ko gurabu ko kufai inji waɗansu malamai to a nan in an ka ce aqala asaratahu asalin aqala kamar ka ce ya kankare masa laifinsa kuma akwai aqala shine kamar ka sai abu wani ya gani yana so ya ce wani bar mini in sai wannan abin sai an ka ce aqalahu ma'ana ya bashi dama ya siya ina fata an fahimce ni to shine iqala zaka cikin littafin fiqh kana ganin shi to malam yace to dai anan walahum yustatabuna suratul rum aya ta 57 ai walahum yuqaluna asaratuhum ba za a kankare musu zunuban su ba da kuskuren da suka yi bin radda ila duniya don amai da su zuwa ga duniya an gane ko wa ma'ana qaulihi ta'ala kuma ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala kenan cikin suratu fussilat wa in yasta'tibu in sun nemi ayi musu uzuri fama hum minal mu'tabin su bus kasance wanda za a yi ma uzuri ba suratu fussilat aya ta 24 ai wa in yastaqilu in sun nemi a kankare musu fama hum minal muqalin to su bus zaman to wanda za a kankare ma zunubai ba an gane ko malam yace hadha mulakhasul jawabi wannan shine takaitacciyar amsa wa hasiluhu da kuma abinda za a iya faɗa a takaice kenan abinda zai tabbatar da ita hasil shine kamar kace takaice a takaice kenan wa qad awdahna ma'anahu mun bayyana ma'anar wannan fi sharhi gharib alquran inda mun kai sharhin gharib alquran kalmomi wanda suke masu baƙuwar ma'ana wanda ba a fahimta su a cikin alqurani to an ce alqurani akwai kalmomin da ba a fahimta wanda zai zama to ai an ce qur'ani littafi ne bayyananne a a bayyananne ne ga waɗanda suka yi karatu Allah ya ba su fahimta akwai abin da in baka fahimta ba dole sai ka koma wato an yi maka bayani shi yasa ma waɗansu abubuwa Allah yake cewa a maida su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da cewa su sahabban larabawa ne quraishawa ne ma tare da shi akwai quraishawa tare da shi kuma suna jin larabcin kuma larabcin bai gurbace ba kuma wata wani abu kuma sai a ce sai an yi musu bayanin sa dan haka wannan ba wani dalili da wani zai cewa a'a gharibul qur'an da gharibul hadith ai a ce wai gharibul qur'an wai kalma ce wadda ba a fahimce ta ba eh in ba a fahimce ta ba ce ma an kai kowa ilimi abinda ka sani ya san shi sannan matakin mutane na ilimi ɗaya na in haka nan ne to ai ba a bukatar ma akwai karatun alqur'ani ko fasarsa kowa ma ya zauna wato malami ne sannan kuma in haka ne ai larabawa kenan dukkan su malamai ne babu jahili daga cikin su babu wanda zai yin karatu yana da kyau irin waɗannan abubuwa mu fahimce su don haka kakka sa tsammanin duk mutumin da yake balarabe masani ne malami ne da wannan ne ma da yawa suka bace sai ka sa tsammanin duk balarabe malami ne ko ko duk bature ya yi kirkire yana da ilimi wannan yana daga cikin abin da an kayaci kasashen musulmi da shi zaka iske bature bai san komai ba baki zai je daga nan kasashen turai sun fahimci yana da ilimi su amfana da iliminsa an gane ko haka balarabe ba dole bane yana zama malami a'a balarabe yana zama towa malami yana zama towa malami ba haka baturi yana zama towa masani ne na kirkire kuma zama towa masani ba shi ilimi bai da jinsi bai da kabila bai da yare bai da kasa bai da zamani baiwa ce ta Allah yana bada ta ga wanda ya so ina fata an fahimci ni in ba haka mun kai ba sai zama to kullum muna raina masanan mu kuma su ne a turai ake amfanuwa da su a manya manyan ma'aikatu muna ganin cewa kamar ba su isa ba saboda muna ganin cewa mu ba za mu iya yi ba kaga wannan yana daga cikin abin da ba yake kara mayar da mai da kasashen musulmi baya da kuma abin nan to yan uwa musulmi dai wannan shine abin da malin ya kawo a ƙarshen wato wannan sura to da yake sura ta kare suratul rum a cikin wadannan littattafai guda biyu akwai dan ƙarin bayani nake so in ƙarasa tunda na shigo cikin wannan sura din wato wasu bayanai da suke da alaka da ita bayani na farko wanda ya kamata in kara anan shine cewa shine wato alqur'ani yana da wani abu da ake kira al-ijaz ijazi na qur'ani kuma yana da fannoni daban-daban ba fanni guda na ba akwai ijaz min haythu lugha min haythu lafzi wal ma'na wa tarkib al-jumal wal kalimat sannan akwai ijazi na al'ilmi wato abin da shafi bincike na kere-kere da kuma ilmummuka na bincike na duniya akwai al'ijazul bayani akwai al'ijazul lughawi akwai al'ijaz gashi nan dai daban-daban daban-daban na alqur'ani to a nan farkon wannan sura alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun an bude da alif lam mim sai aka ce ghulibatir rum wannan surorin alqur'ani gaba ɗaya suke farawa da waɗannan hurufu na alif lam mim alif lam ra da sad da kaza da kaza sura hudu ne kawai sura hudu ne kawai malamai suka ce wato don wasu sun ce alif lamin sunayen Allah ne wasu suka ce sunayen mala'iku ne wasu suka ce a'a sunayen alkur'ani wasu suka ce sunan Allah al'azam ne wasu suka ce a'a da su ake hadawa a yi lissafi a gane lokacin tashin alkiyama ko wane ne ko wane da manganu dai daban-daban in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir a cikin farkon suratul baqara ya kama magana sun kai guda 21 amma abinda aka fi rinjayes ko abinda shine malamai suka fi tafiya akan sa shine cewa wato waɗannan haruffan an kawo su ne kamar yadda ma Sheikh Ibn Uthaymeen shi ma ya faɗi wannan yake cewa laha maghzan laysa laha ma'anan walakin laha maghzan waɗannan haruffa ba a cewa suna da ma'ana amma suna da wata manufa da tassa aka kawo su shine al maghza da mimun da ghainun da zayun da kuma alif an gane ko wato ma'ana duk inda kaga Allah ya ambace su su waɗannan haruffan zaka ga ya ambaci alqur'ani galibi duk surar da ta zo sai kaga an yi ishara zuwa ga alqur'ani ma'ana kenan waɗannan haruffan larabawa da kuke magana da su kun ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya kirkira alqur'ani to da waɗannan haruffan ne alqur'anin ya ya sauka ku kawo irin alqur'ani shi yasa da ya faɗi alqur'ani da ya faɗi waɗannan haruffa sai ya kawo alqur'ani kaga misali alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba alif lam ra tilka ayat wato alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim a cikin suratu yunus ko kuma alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur cikin suratu ibrahim alif lam mim ra suratu ra'd tunda akwai mim tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq allazi unzila ilayka min rabbik kaga wannan ya nuna cewa dai ana nuna za a ambaci alqur'ani bayan waɗannan harufa sai suka ce banda sura guda hudu sura ta farko suratu maryam kaf ha ya ayn sad dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya sannan kuma sura ta biyu suratul ankabut alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun sura ta uku suratul rum alif lam mim ghulibatur rum ba aka zanta alqur'ani ba sai sura ta hudu ita ce suratul qalam nun wal qalami wama yasturun to sai waɗansu malamai sun kai taujihin waɗannan surorin guda hudu me yasa bai zo ba farko ambaton alqur'ani a farkon su wasu suka ce a'a a ƙarshen su an ka ambaci alqur'ani kenan shi kenan an yi bayanin alkur'ani a ƙarshen su kenan dai koda ba a faɗa ba farko a ƙarshe ma ana iya bari can za a bayani suratul ankabut wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik sannan kuma nan cikin suratu wato ar-rum ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل إتكو سورة طه عفوا ناتي سورة طه سورة مريم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا sannan kuma wato ita ko suratul qalam an yi bayanin alqur'ani inda an kace wa ma huwa illa dhikrun lil alamin shikenan a karshen su an bace alqur'ani to me matsala waɗansu malamai suka ce a'a ita suratul nun ma an faɗi alqur'ani ma ko da ba faɗe shi karara ba da an ka ce nun sai an ka ce wal qalami wa ma yasturun Allah yana rantsuwa da alkalami da abinda masu alkalami suke rubutawa wasu ka ce alqur'ani ake nufi wasu ka ce a dukkan masu rubutu to ai an mun ce dukkan masu rubutu ko na mala'iku da mutane dai ana rubuta alqur'ani ya dai shiga ciki an bato alqur'ani ya zo to amma sai surori guda uku to su ko yanzu za mu yi da su suratu maryam wasu sun ka ce an faɗa ƙarshe wasu sun ka ce a'a suratu maryam da suratul ankabut da suratul rum su kuma an hankalta ma duniya gaba ɗaya zamani guda uku ne zamanin da ya wuce da zamanin da ake ciki da zamanin da zai zo zamanin da ya wuce abinda ya riga ya wuce an gane ko to sai aka faɗi wannan a cikin wato suratu maryam tunda an ba da labarin zakariya zakariya kuma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya wuce kina an kare da abin da ya shafi lokacin madi lokacin hadir abin da ake ciki a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun mutane suna sa tsammanin a bar su su zamana sagaga su ce sun yi imani ba za a jarabe su ba kako jarabawa ita ce abin da kake ciki ita ko suratul rum ta ba da labarin abin da zai zo gaba da an ka ce ghulibatir rum an rinjayi rumawa wanda ke rumawa ne na gabacin duniya kamar da malamai suke cewa domin su ne suke da iyaka da farisawa da suka yaki da su kenan wajen yankin iran ba waɗancan ruma na yammacin duniya ba na ƙasar italiya an gane ko sai ta ce an rinjaye su fi adnal ardi wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin kaga fi adnal ard nan fi adnal ardi waɗansu malamai sun ce adnal ardi min sham ƙasa mafi kusa da sham kinan kaga waɗancan ruma ne na gabacin duniya an gane ko ba waɗancan ruma na yammacin duniya ba waɗansu malamai suka ce a'a fi adnal ardi yana da alaka ne da ijazi yanzu an gane wurin da qur'anin ya faɗa shine wuri mafi zurfi a cikin doron ƙasa a duniya yanzu sun yi ɗauka da na'urorinsu ya bayyana kariba cikin bahas na wato hayatul ijaz ilmi fil qur'ani was sunna ta tarabitatul alam al islami wurin da yafi ko ina zurfi a duniya to shine wannan shi sai Allah ce fi adnal ard wuri mafi zurfi a cikin ƙasa to kaga nan sai zama to ijazi wato abu biyu fi adnal ard lalle tabbas wurin shine mafi kusa daga ƙasar sham kuma fi adnal ard shine wuri mafi zurfi a bisa doron ƙasa kaga ijazi ne kaga wannan yake nuna cewa a wancan lokacin babu na'urar da za a gane wannan a ɗauki hoton ƙasa da kuma na'urori da kaza da kaza amma yanzu wannan ya tabbata to sai Allah ya ce wa hum su waɗannan rumawa min ba'd ghalabihim bayan an rinjaye su sai yaghlibu da za su rinjaya kaga wannan ikhbari ne na gaibi na abin da zai zo gaba kaga maryam ta bada kamar ana bada labarin abin da ya wuce an kabutu ana bada labarin abin da ake ciki rum kuma an bada labarin abin da zai zo gaba alghaibi to wani lokaci sai ce fi bid'i sinin a cikin bid'i sinin daga shekara uku zuwa abin da kai shekara goma a wannan lokaci kuma Allah ya ce za su ci nasara kaga nan ya bada labarin wato cewa za su ci nasara bai bar shi ba kawai shekara goma ashirin talatin dubu ko biliyan a sai ce fi bid'i sinin a cikin shekara daga uku zuwa goma lillahi al'amru min qablu min ba'd al'amari ga Allah ne min qablu wa min ba'd dama qablu da ba'd in ba a musu idafa ba an shafe wanto abin da an ka musu idafa sai a gina su wani kuma a ce lillahi al'amru min qabli wa min ba'di sai an ka ce min qablu wa min ba'du saboda mi saboda an shafe idafa an gane ko min ba'd kenan min qablu al-qital wa min ba'd al-qital in kaga dama to wa yawma idin sai kuma qur'ani ya sake bada wani labari na gaibi a wannan ranar kuma yafrahul mu'minun za ta dace da cewa mu'minnai za su ci nasara bi nasrillah da taimakon Allah yansuru man yasha Allah zai taimaki wanda ya so wa huwal azizur rahim Allah shine mabuwayi shine kuma mai jin kai anan abin da kamata mu gane gaibi biyu ne rumawa an rinjaye su su kuma ahlul kitabina shi yasa ma lokacin da an rinjaye su mutanen Makka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana Makka mutanen Makka suka ji dadi saboda Farisawa da suka rinjaye su duk da yake ba kawo Farisa ba gulibatul Rum asalin magana galibati galibat wato Faris Faris Farisu ar-Ruma sai suka ji dadi saboda suna ganin su Farisawa mutanen da ke bauta ma wuta ne da abin gama jusawa ne arna ne irin su sai suka ji dadi to sai kuma ga Qur'ani ya zo da wannan raddi to kuma tabbas haka aka yi a wannan ranar da Farisawa da Rumawa suka ci Farisawa da yaki an gane ko domin wannan lokacin su ne fawa a duniya wannan ranar an kai yakin badar sai ya dace da gaibin da qur'ani ya basu kuma tabbas ya cika ina fata ana fahimta ta to wannan ya kamata mu fahimci wannan dan saboda mas'ala ce mai muhimmanci shi sana kawo ta sai abu na gaba da za mu ƙara a ƙarƙashin wannan shine cewa da Allah ce la yukhlifu Allahu wa'dahu walakinna aktharun nasi la ya'lamun da yace bi nasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim sai ce wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun kaga wa'ada Allah na alƙawali na kenan nan kamar da yace kenan kamar wa'ada Allah na wa'adan kamar Allah yayi alƙawali na la yukhlifu Allah wa'dahu Allah baya saba alƙawlin sa walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai da mutane da yawa ba su da sani sai ce ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya sun san zahirin rayuwar duniya idan muka duba wato in ka diba cikin tafsiri na adwa'ul bayani fi idahi alquran bil quran na sheikh al-allamah al-qurani muhammad al-amin shanqiti a karkashin wannan aya yayi bayani mai tsawo kwarai da gaske yake cewa ilimin da turawa suke da shi jahilci ne dama ilimin duniya duk yadda aka yi nisa in babu sanin Allah ciki to lalacewa ne tun da yanzu turai duk ci gaban su har ya kai namiji na auren namiji mace na auren mace ko a canza ma namiji a sanya mishi al'aura ta mace in yana so mace kuma a daura mata al'aura ta namiji da abin da ya kama da haka to yake cewa da Allah ya ce nan ya alamuna zahiran min alhayatid dunya shi ya alamuna zahiran min alhayatid dunya badali na na jahilci domin da ya ce walakinna aktsaran nasi la ya'lamun mutane ba su da sani wanda bai da sani matsayin mi yake matsayin jahili yake wanda bai da sani matsayin mi matsayin jahili yake to kuma sai ce ya alamuna zahiran min alhayati dunya bayan ya kore musu ilimi kuma sai tabbatar musu da wani ilimi yace sun san zahirin rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun sura makanunu ne ga lahira to wannan yake nuna cewa ashe ilimin duniya in babu ilimin addini tare da shi babu wani amfani gare shi in an ka samu ilimi na addini aqida ingantatta ba a samu ilimin duniya ba za a sha wahala domin makiya za su yi ta yakar mu kamar yadda turawa suke yakar mu a yanzu in an ka samu ilimin duniya babu addini za a lalace yanzu irin yadda turawa suka lalace ɗabi'o'insu da komai nasu riga yin lalace to idan aka samu addini aka samu wato kuma ilimin addini da na duniya kaga shi kenan kamar yadda musulmi suka zauna a Spain ga ilimi na addini ga ilimi na duniya kuma suka karantar da yaren larabci suka karantar da addini da yaren larabci kuma suka karantar da wato abin nan ilimi na duniya da kuma yaren larabci shekara 857 mai so ya koma cikin daula ta Andalus Andalusi ya ga irin kokarin da musulmi suka kawo a duniya to bayan turawa sun yaki musulmi sun sace waɗannan littattafan sun canza da ilimin su suke zakwa su ce boko haram ko wane ne wane ne to almuhimmu duk inda ta kai ta kawo ilimin duniya in babu sanin Allah ba wani ilimi bane dan mutum ya zan profesa a kowane ilimi amma bai yarda da akwai wanda ya halice shi kuma bai yarda akwai kiyama ba wannan ai jahilci ne ko kuma a ce filozofi an gane ko philosophy wai shine aslul um ita ce asalin ilimi kuma an ce babu Allah wasu daga cikin sun ce babu Allah to wanda ya ce babu Allah kuma a ce tushen ilimi gare shi yake kaga wannan ai wannan tushen jahilci ba ilimi ne karanta ba to dan haka dai a takaice ci gaban su kai ya ba mu tsoro hamala ya kawo bayani mai tsawo karkashin wannan aya mai so kuma cikin suratul rum yake nuna cewa ci gaban da kafirai suke da shi sai muna ganin kamar ci gaba ne a'a ba a ce ba su da ci gaba ba suna da ci gaba na kere-kere suna da cigaba na jirage da motoci da kamfuna da wane ne da wane ne da komai cigaba na wajen kere-kere abin da ya shafi gyara jiki da mai jiki hidima to amma kuma cigaba na ɗabi'o'i na imani babu ƙasashen turawa da sauran yanzu in ka dibi gabashin duniya irin su China da India masu bauta ma karnuka da masu bauta ma shanu addinai addinai sun kai kusan 700 da wani a ƙasar India masu to yanzu kuma yanzu namiji yana auren namiji a turai mace tana auren mace wannan shima shima yanzu duk ci gaba ne wanda ya kamata a kawo a cikin kasashen mu ya kamata mutane su zaman su sa abin da suke to malam yace kada dai a takaice cikin bayanan da yayi kada karfin kafirai ya ba mu tsoro domin istidraji na wani lokacin Allah bai kama su don sun san zahirin rayuwar duniya sun ci gaba a kowane fage sai sun taimaka muna wannan ba wani abu bane wannan wani abu ne na duniya kuma wato duniya da ɗan Allah so yana iya bada ta ga musulmai kamar yadda kuma musulmai suka yi mulkin duniya shekaru aru aru kafin mulkin ya tafi gare su tabbatar fadar Allah subhanahu wataala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas to yana da kyau da ɗalibin ilimi ya fahimci irin waɗannan mas'aloli na ɗan bijiro da su ne sai mas'ala ta ƙarshe saboda lokacin mu ya abin nan duk da yake malamai ba su kawo ta ba amma na ɗan ƙara waɗannan fa'idodi ne saboda abin nan inda Allah subhanahu ta'ala ce wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a an gane ko mushrimai za su yi rantsuwa ba su zama na a duniya ba sai dan lokaci kaɗan dan lokaci kaɗan to amma kuma a cikin suratu taha ya faɗi cewa wasu sun ce sun yi kwana za a ce musu illa bistum illa qalilan a cikin suratul mu'minuna za a ce musu illa bistum illa qalilan ku zamana ba sai dan lokaci kadan nan kuma an ce yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a su zamana ba sai dan lokaci kadan to ai menene bambancin alhali ko cikin tsaha kuma Allah subhanahu wataala yake cewa yawma yunfukhu fi suri wa nahshuru al mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما تكاغوت أنك na an ce musu kaɗan ne kuma sun yi rantsuwa sun ce kaɗan ne sannan kuma an dawo an ce illa bisum illa qalilan kuma nan an ce illa ashra illa yauma to ya za a yi mu kamanta wannan gashi ana ganin abin yana da yawa kuma wani lokaci a ce bai da yawa to can da an ka ce yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a mujrimai za su yi rantsuwa kafirai kenan ana ake nufi da shi ba su zamana ba sai dan lokaci kaɗan tabbas ba zamana ba sai dan lokaci kaɗan saboda ganin wahalar da suke cikin ta sun manta da daɗi dama da dawaya ta zo zaka manta da daɗin da ka sha a duniya sannan kuma inda an ka ce illa bistum illa qalilan tabbas a wajen Allah ba su zamana ba a duniya wani lokaci mai tsawo dan mi dan a wajen Allah duniya ba wato yini sai mun shekara dubu a duniya shine yini guda a wajen Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun to amma nan da an ka ce illa bistum illa ashra wasu na cewa kwana goma wasu ce illa yauma an gane ko to kuma sai malamai suka ce a'a to waɗanda sun ce kwana goma ai duniya dai mutum in ya kwana fiye da goma da ya ce kwana goma ai abin nan amma ya anka Allah ce nahnu a'lamu bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqa waɗanda suka fi su dacewa waɗanda suka fi su hankali sun ce illa bistum illa yawma to ai waɗanda sun fi hankali ya kamata su ce illa bistum illa ashara sai malamai suke cewa to nan saboda mai hankali in bala'i ya zo ya fi rikicewa shi yasa sun ce illa bistum illa yawma ina fata an fahimce ni kamar yadda sha'ir ya ce za ka ga yanzu da yawan magabata masu ilimi na addini ko ilimi na abin da ya shafi harkokin duniya da kuma masana na, wato da kuma manya-manyan jagorori waɗanda ke mulki ko manya-manyan masana dai a wani fage zaka ga suna ko daccizawa waɗanda suka ga yau suka gobe game da al'amarin duniya zaka ga suna hankaltar da mutane abin da zai zo gaba sai ga ana ɗaukar shi ba komai ba su ko suna ganin kamar kusa yake hatsarin yana kusa amma mutane shi yasa annaba in suna tunatar da mutanen su da azabar Allah don abu sai ana ganin kai kiyaman ma ba ta tsayuwa kaza kaza kaza kaza to shi yasa wanda ya san Allah ya fi tsoron Allah wanda ya fi san hatsarin abu ya fi kowa sanin hatsarin sa yanzu kaga cikin ɗakin akwai maciji baka san akwai maciji ba sai ka kwanta kai baccin ka ma ku kwana ma ɗaki lokaci guda amma ba wai maciji ba ko ce ma an kai akwai gawan maciji babba cikin ɗakin nan to ba za ka iya kwana cikin wannan ɗakin ba kaga sanin cewa ma akwai gawa ɗaya hatsari na gare ka amma in baka sani ba wallahi tana yiwa ka kwanta ma har ku kwanta saman shimfiɗa ɗaya wallahi baka damu ba shi yasa wanda ya san abu ya fi sanin hatsarin sa shi yasa duk duniya ba wanda ya san hatsarin bindiga irin soja ya fi kowa sanin bindiga shi yasa ba suke cewa da ka ji kukanta to ba ta kai ga jikinka ba kai an ba wato ba ko kai an ka halba kenan ba a same ka ba da ka ji kukanta don in ta kai ga jikinka sai dai ka faɗi to don haka dai wanda fi sanin abu wanda fi sanin hatsarin sa shi yasa da yawan magabata kuke ganin suna zahin tsuwa da damuwa tashin hankali na musu yawa saboda su suke kallon mi zai zo zuwa gaba game da al'umma ko ko uba shi yake tunanin mi zai zo ga 'ya'yansa ko zurriyarsa ko shugaba ko manzo ko annabi shi na tunanin mi zai zo ga al'ummarsa amma wanda bai san Allah ba yana ganin kawai ba abin da za a yi shi yasa sai in banna ta afku sai a dawo ana walla walla inda inda inda inda sha'ir yace umurun yadhaku as-sufaha'u minha wa yabki min awaqibiha al-labibu umurun al'amurra ne ya haku sufaha min hawawaye suna ta dariya suna ganin ba abin da za a yi wa yabki min awaqibi hallabibu allabibu mai kaifin hankali wa yabki yana kuka min awaqibi ha daga wato makoma waɗannan abubuwa yayi at-taqdim wa ta'khir shi yasa yace wa yabki min awaqibi hallabibu mai hankali shi kuka yake yi ya san abin da attafe ba mai kyau bane shi yasa oba jagora mai kuɗi ko wani malami ko wani abu yana tunanin yadda al'ummarsa za ta kasance amma sauran mutane ina ruwansu a ci a koshi a sa sutura a yi bushasha a yi abin da aka ga dama radda bala'i ya zo kuma a koma ya waila na inna kunna zalimin Allah kai muna tsari to ƴan uwa waɗannan su ne waɗansu fa'idodi da ni dan kalato karkashin wannan mas'ala saboda lokacin mu yayi kusa insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ya bamu iko ya bamu nama za mu zo mu dura akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh